التعبير عن المقصود بكلام فصيح في أي غرض كان والبلاغة في اللغة الوصول والانتهاء يقال بلغ فلان فلان مراده إذا وصل إليه وبلغ الركب المدينة إذا انتهى إليها وتقوى في الاصطلاح وصفا للكلام المتكلم أولا فبلاغة الكلام مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته والحال ويسمى بالمقام هو الأمر الحامل للمتكلم على أن يولد عبارته على صورة مخصوصة والمقتضى ويسمى الاعتبار المناسب هو الصورة المخصوصة التي تورد عليها العبارة مثلا المدح حال يدعو لإراده العبارة على صورة الإطلاق وذكاء المخاطب حال يدعو لإرادها على صورة الإيجاز فكل من المدح والذكاء حال وكل من الإطلاب والإيجاز مقتضى وإيراد الكلام على صورة الإطلاب أو الإيجاز مطابقة للمقتضى ثانيا وبلاغة المتكلم ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بكلام بليغ في أي غرض كان ويعرف التنافر بالذوق ومخالفة القياس بالصرف وضعف التعريف وتعقيد اللفظ بالنحو والغرابة بكثرة الاطلاع على كلام العرب والتعقيد المعنوي بالبيان والأحوال ومقتضياتها بالمعاني فوجب على طالب البلاغة معرفة اللغة والصرف والنحو والمعاني والبيان مع كونه سليم الذوق كثير الاطلاع على كلام العرب
abu na uku shine fasahatul mutakallim fasahar mai magana malika yuqtadaru biha ala ta'bir anil maqsud bi kalamin fasihin fi ayi garadin kan fasahar mai magana shine yanayi da za a iya yin bayanin manufa da magana wacce take mai fasaha kuma akan ko me za a yi magana duk abin da ake so a yi magana a kansa a yi magana a kan wannan abin yadda ya dace cikin fasaha kuma yadda za a gamsar da masu sauraro wannan ita ce fasaha ta mai magana in an kira shi ya yi jawabi a kan abin da yake na farin ciki zai yi yadda kowa zai ji daɗi in abu ne da yake na motso sosuwar rai na damuwa ne kowa zai damu da in abu ne na azaburar da mutane su wani abu to za a zaburar to wanda yake da irin wannan shine ake cewa fasihi mutum mai fasaha wal balaga fil lugha balaga a lugha shine al wusul wal intiha a sadu da abu a tike yukalu balaga fulanin muradahu akan cewa ne ya kai ga ya isa ga manufarsa iza wasala ilaihi wa balaga rakbul madina idan taha ilaiha mahaya sun kai zuwa ga garin wa taqawfil islahi wasfan lil kalam wal mutakallim a larabci a wajen masu ilimin balaga kalmar balaga akan yi amfani da ita kan zance a ce kalam balik ko mutakallim balik fa balagatul kalam balagar magana ita ce mutabaqatuhu li muqtadal hali ma'a fasahatihi magana duk da za a yi ta dace da yanayin da aka yi maganar a cikinta kuma ta zamana akwai fasaha wancan abubuwa da aka faɗa na fasaha walhal wa yusamma al-maqam hal ɗin wanda kuma akan kira shi mutabaqatul lil maqam هو الأمر الحامل للمتكلم على أن يورد عبارته على صورة مخصوصة shine abinda ke sanya mai maganar ya yi magana akan me zai yi magana ya kuma zo da ibarori bisa keɓaɓɓiyar magana bisa keɓaɓɓiyar sifa wal muqtada abinda ake kira da muqtada kuma wai samma al-i'tibar al-munasab huwa suratul mahsusa allati turadu alaiha al-ibara ita ce surar da ake yin maganar akanta misali al-madhu halun yad'u li iradil ibarati ala suratil itnab idan mutum zai yi yabo ko yabo yabo yanayi ne da yakan sa a yi bayani mai tsaho yayin da ake yabon mutum ko ake yabon wani abu to ya dace a yi bayani mai yawan gaske a yi magana mai tsawo wa zaka'ul muhatab yad'u li iradiha ala suratil ijaz sannan kuma basira da fahimtar wanda ake magana da shi shi yake sa in za a yi man magana ba sai an yi dogon bayani ba sai a yi masa magana a takaice saboda ba wani balidi ba ne ba wani wanda ba mai fahimta ba ne to wannan shi ake kira muqtadal hal wanda yake ba mai ganewa ba ne sosai a yi masa bayani a yi ta yi a yi ta yi wanda kuma yake mai ganewa ne a yi masa takaitacce kamar manyan mutane ba a yi musu magana mai tsawo amma kuma wanda suke gama garin mutane wannan aka musu magana a yi ta yi a yi ta yi a yi ta yi to wannan kula da wannan yanayi shine sharaɗi na balaga wa kullum min al-ijaz wal itiraf wa kullum min al-madahi wa zaka hal da yaban da kuma basirar shi wanda ake magana da shi hali ne wa kullum min al-itinabi wal ijaz muqtadan kuma yi a tsawaita magana ko a takaita shi kuma yanayi ne dalili ne da yake jawo wa iradul kalami ala suratul itinabi aw al-ijaz mutabaqatul lil muqtada in kuma aka yi maganar a bisa tsawaitawar ko aka yi ta a takaicen ga wanda ya dace a musu haka to shi ne za a ce muqtabaqatul limuqtadal hal ta dace da yanayin da ake ciki balagatul mutakallim balagar shi mai magana malika yuqtadar biha ala ta'bir an al maqsud bi kalamin baligin wato misalin wancan abu da ya gabata kaga bayanin da zaka yi wa dan primary ba irinsa ne za ka yi wa wanda yake mai nce ko diploma ko mai digiri ba ko? kage ya sha bamba bayanin za ka yi wa mutane waɗanda suke ɗalibai ne ya sha bamban da waɗanda za ka yi wa wanda suke gama garin mutane irin bayanin da ake a wurin lacca ya sha bamban da wanda ake a kan mambari ya sha bamban da wanda ake a kujera ta karantarwa to kowanne ka dubi yanayin da ake ciki da abin da ake magana a kai da waɗanda kake magana da su to shi ne balaga idan ka ɗauko usulobi irin na yan firamare kana yi wa mutanen gari ka hau kan mumbari to baka zama mai balaga ba yana daga rashin balaga kuma yawan maimaita wasu kalmomi ka ɗau wata kalma ta zame maka kamar zikiri kai ta maimaita kamar irin kun gane kun gane kana ji na ko ai haka ne ko kamar ce yana gaya magana ba yana cewa haka ne haka ne to me yake so ka ce shi fa yake ya san magana sai kuma ya faɗa ce wai ya tambaye kawai haka ne ko ya ce ko ba haka ba ko ba haka ba ko ba haka ba to duk wannan babu balaga a ciki kawai ka yi mutum magana daidai da basirarsa da fahimtarsa daidai da yanayi da kuma abin da ake magana a kai wa yi tanafur to duk ana ta magana cewa duk kalma ko magana kar a samu tanafur ko to ya ake gane tanafur ɗin bezauk ba wata ƙa'ida ce ba amma yau da gobe mutumin da yake yawan karanta alkur'ani yake yawan karanta hadisi yake yawan karanta al'adabul arabi to yau da gobe zai samu wata dama da idan ya ji maganar da take akwai tanafur a ciki zai ji a jikinsa zai ji wani zar haka kai wannan magana ba fasaha a cikinta kuma duk wanda yake da irin wannan damar shi ma da yaji zai ce kai wannan maganar kai wannan maganar kai wannan to da zauki ake gane ya ake a samu zauki yau da gobe yawan karanta nasosi wanda suke masu fasaha har sai ya zama na kai ma ka ɗanɗana kai ma ka nasa sun zame maka ɗabi'a ka kai ma wa mukhalafatul qiyas ya ake a gane in wani ya zo da wata kalma da ta saba wa kiyasi sarf sai ta hanyar ilimin sarf ake ganewa domin sarf ya gaya ma yadda ake gina kowace irin kalma da ma'auninta da komai da komai to da an zo da wata kalma da ta saba wani ma'auni za ka gane wa za'afu ta'alif wa ta'aqidul lafzi shi kuma za'afu ta'alif da aka ce kada hada kalmomin ya zamana akwai rauni da rashin azanci to ya za ka yi ka gane an samu wannan za'afu ta'alif ɗin yana fa sai ka san na hau walgaraba sannan da aka ce kada kalmar ta zamana garibiya ce kada a samu garaba baƙunta to ta ya ake gane bakuntar bi kasratil ittila'i ala kalamil arab yawaita tsinkayar maganganun larabawa ka yawaita tsinkayar duba da yawan karanta da duba-duban da sauraron al'adabul arabi to wannan ne zai sa da kaji wani abu da ya saba wa hikima da fasaha za ka gane wata aƙidil ma'anawi to shi kuma sarƙaƙiya ta ma'ana ya za ka ka gane bil bayan sai ka san ilmul bayan wal ahwal wa muqtadatuha muqtadayatuha da aka ce kuma maganar ta daidai da yanayi da halin da ake ciki to ya za ka ka gane in abin ya saba haka bil ma'ani sai ka san ilmul ma'ani sai ce fa wajaba ala talibil balaga ya zama wajibi kenan ga wanda yake son ya fahimci balaga ma'arifatin loga ya san loga wa sarf da sarfu wa nahau da nahau wal ma'ani da ma'ani wal bayan da bayani ma'a kauni salim zauk kuma ya zama ne yana da lafiyayyen ɗanɗano da ya ji abu mai kyau jikinsa zai bashi da ya ji abu mara kyau jikinsa zai bashi kasirar itila ala kalamil arab kuma yana da zurfin yawan tsin kayan maganganun larabawa to nan shi malam usaimin sai ya kawo ya yi ta'aliki kunga a ƙasa gashi na ya ce na hannu lau'aradina an na akuza bi kalamil mu'allif kana haza min al'ana raja'ana إذا كان علم البلاغة يتطلب كل هذا اللغة والصرف والنحو والمعاني والبيان وكون الإنسان منا سليم الذوق كثير الاطلاع على كلام العرب معناه أن نقول من الآن رجعنا ولا داعي للبلاغة لكن أقول لكم هذا غير صحيح أبدا وستعلمون ذلك إن شاء الله من دراسة هذا القول هذا الفن هذا الفن الإنسان بذوقه يشتاق إليه وتجده نشيطا دائما في قراءته in an ce sai ka san nahawu da sarfu da balaga da bayan da ma'ani da waye da waye sannan za ka san balagar to ya za a kenan ma ka iya yanzu wannan shine littafi na farko farin shiga to sai ka ƙoshi da nahawu ka ƙoshi da sarfu ka ƙoshi da waye to ya za ma ka iya balaga kenan ce a'a balaga ilimi ne mai sauƙin gaske gwargwadon abin da ka sani na wayancan ilimai gwargwadon abin da za ka iya sani a ilimin balaga kuma shi zauƙi ɗin nan ɗabi'a ce shi zauƙi ɗabi'a ce duk mutum kuma Allah ya halice shi da wannan ɗabi'a sai dai wani yana da hassasa da ya ji magana mai cike da fasaha da hikima sai ya kamar ya taka rawa ko ya tsalle saboda jin daɗin wannan wani kuma zauƙinsa za'if jiddan za a yi magana mai hikima mai fasaha wanda ya kamata ya yi tafi ko ya murna koyawa sai ka ga ko a jikinsa ko kuma dai kawai ya ɗan ji dai eh ba laifi to kaga yanayi yanayi ne to amma kuma yau da gobe karanta alkur'ani da lura da maganganun malamai da suka yi akan magan irin balagar da take da alkur'ani da yawan karanta adabul arabi shi zai sa zauƙin mutum kullum yana ƙaruwa yana ƙaruwa saboda haka dai wannan maganar da shi mala ya faɗa kamar akwai zugwigwitawa a ciki to bismillah
علم المعاني هو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي يطابق بها مقتضى الحال وتختلف صور الكلام لاختلاف الأحوال مثال ذلك قوله تعالى وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا فإنما قبل أم صورة من صور الكلام تخالف صورة ما بعدها لأن الأولى فيها فعل الإرادة مبني للمجهول والثانية فيها فعل الإرادة مبني للمعلوم وانحال الداعي لذلك نسبة الخير إليه سبحانه وتعالى في الثانية ومنع نسبة الشر إليه في الأولى وينحصر الكلام هنا على علم على هذا العلم في ستة أبواب
na'am to a duk abin da ya gabata dinnan shimfiɗa ce gabatarwa ce yanzu ne za a shiga cikin wayannan fannoni uku na balaga ilmul ma'ani ilmul bayan da kuma ilmul bade wa ilmul ma'ani me ake nufi da ilmul ma'ani huwa ilmun yu'rafu bihi ahwalul lafzil arabi allati yutabiqu biha muqtadal hal in an ce ilmul ma'ani wani ilimi ne wanda da shi ne ake sanin nau'o'i da halayen lafazi na larabci wanda ya dace da muqtadal hal wanda yanzu muka gama magana a kansu yanda za a yi magana da ta dace da lokaci da yanayi da waɗanda ake yi wa maganar fataktalifu suwarul kalam likhtilafil ahwal surorin magana kalolin zance sai ya sassaba dangane da sassabawar yanayi da halin da ake magana ina misali misali zalika qauluhu ta'ala wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashida suratul jin aljanu suke bada bayani suka cewa anna la nadari mu ba mu sani ba a sharrun urida bi man fil art shin sharri ake nufi ga wayanda suke a bayan ƙasa am arada bihim rabbuhum rashada ko ubangijinsu yana nufin shirya a gare su yace fa inna ma qabala am suratun min suwaril kalami tukhalifu surata ma ba'daha abinda yazo kafin am ya saba da abin da ya zo bayan am duka kalma iri ɗaya ce urida wa anna la nadari a sharun urida a gaba kuma am arada urida mabaniyin limalami sama fa'iluhu arada mabaniyin lilfa'il ba mu sani ba shin sharri ake nufi ga waɗanda suke a bayan ƙasa ko ko Ubangijinsu yana nufin shirya ne a gare su, to meye dalili ko meye hikimar canja ibarar. Rukun koya cewa anna la nadari arada bihim bimanfil asharun arada bimanfil ardi am arada bihim rabbuhum rashada. An gane? Meye hikimar bambantawar? sai ya ce la'annal ula fiha fi'ilul iradati mabani lil majhul fi'ilul irada an gine shi ne lil majhul na farko urida wasaniya fiha fi'ilul irada mabani lil ma'lum na biyun kuma am arada wal halid da'i li zalika dalilin da ya ja akai haka nisbatul khairi ilaihi subhanahu wa ta'ala fi saniya wa man'u nisbati sharri ilaihi fil ula ladabi ne ga ubangiji ba a raba abin da yake mara kyau zuwa ga Allah duk da shine mahalicin komai wallahu khalaqakum ma ta'malu wallazi khalaqal mauta wal hayata to amma abin alhairi a raba shi ga Allah abinda ba na alhairi ba kar a raba shi ga Allah wa sharru laisa ilaika wal khairu kulluhu fiye da ka kamar da annabi yake yaban ubangiji maɗaukakin sarki to shine aljanu suka yi irin wannan ladabin wajen sharri sai suka ce wa anna lana dare a sharrin urida bi man fil ardi mu mu sani ba sharri aka kaddara zai faru ga mutanen duniya am alheri kuma sai suka bayyana am arada bihim rabbuhum rashada ko shirya alheri ubangiji yake nufi to kaga wannan bayyana bambancewa tsakanin wayannan fi'ilai ya dace da yanayin maganar da wanda ake magana a kansa to bangaren ilmin ma'ani kenan kamar misali makamancin wannan annabi ibrahim da yake magana ya ce allazi halakani fa huwa ya hadin wallazi huwa yumitini yut'imuni wa yaskin wa iza maridtu fa huwa yashfin sannan kuma sai ya ci gaba wallazi yumituni summa yuhyin huwa yumituni summa yuhyin kaga sai ya ce allazi khalaqani shine ya halicce ni wa fahuwa ya hadin shi ne yake shiryar da ni wallazi ya tsu'imu ne shi ne yake ciyar da ni wa ya yake shayar da ni sai kuma ya canja ibara sai ce wa iza maridutu idan na yi rashin lafiya maimako ya ce wa iza amrada ni in ya samun rashin lafiya fahuwa ya fi shi yake warkar sai danganta rashin lafiya zuwa kan sai ce wa iza maridutu in na yi rashin lafiya fahuwa ya shifin shi ne yake warkar da ni to kaga haka ake ladabi ga ubangiji subhanahu wa ta'ala to wannan misali ne ya bayar ɗanɗano ne ya fara ɗanɗana mana ɗanɗanon gishiri kafin a shiga cikin fannin sai ce wa yan hasirul kalamu huna ala hazal babi fi sittati abwab ala hazal ilmi fi sittati abwab maganar wannan babi za ta takaita ne a cikin wannan ilimi kai a cikin babuka guda shida su ne muhimman babubukan da ake bincike a kansa ilmul ma'ani na
الباب الأول الخبر والإنشاء كل كلام فهو إما خبر أو إنشاء والخبر ما يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب فسافر محمد وعلي مقيم والإنشاء ما لا يصح أن يقال لقائله ذلك كسافر يا محمد وأقم يا علي والمراد بصدق الخبر مطابقته للواقع وبكذبه عدم مطابقته له وجملة علي مقيم إن كانت النسبة إن كانت النسبة المفهومة منها مطابقة لما في الخارج فصدق وإلا فكذب ولكل جملة ركنان محكوم عليه ومحكوم به ويسمى الأول مسندا إليه كالفاعل ونائبه والمبتدع الذي له خبر ويسمى الثاني مسندا كالفعل والمبتدأ المكتفي بمرفوعه
a babi na farko filhabar wal insha alhabar da kuma insha kullu kalamin imma khabarin aw insha duk magana ko dai ta zama na labari ake bayarwa ko kuma magana ce da ake so a yi abu ko kuma a ke so a nuna wani motsin rai ko wani yanayi sanadiyar jin wannan maganar umarni hani mamaki ɓacin rai farin ciki duk wannan insha ne amma kawai labari shine za a ce an yi kaza ba a yi kaza ba an yi kaza ba a yi kaza ba shine ce wala khabaru ma yasihu an yuqala liqa'ilihi innahu sadiqun fihi aw kadhib kasafara muhammad wa aliyyun muqim labari shine wanda in mutum ya faɗa za a iya zai yi a ce eh gaskiya ne ko a ce ƙarya ne kamar a ce safara muhammad muhammad ya yi tafiya e zai yi ya yi tafiya zai bai yi tafiya ba ko a ce ali muqim ali yana nan bai yi tafiya ba zai yi haka ne zai yi ba haka ba ne in sha'afa ma la yasihu an yukala li qa'ilihi zalik abinda ba za a ce gaskiya ne ko ƙarya ne ba kama ce safir ya muhammad kai tafiya muhammadu aqim ya ali kai zaman ka gida ya kai ali kaga aka ce yi tafiya ko zauna ko tashi ko karbi ko karanta wannan ai ba za a ce ƙarya ne ko a ce gaskiya ne mutum ai ba labari ba ne umarni ne ko hani ne ko waye to shine al-insha wannan shine wancin al-khabar da al-insha to da yace za a ce gaskiya ne ko ba gaskiya bane muradu wal muradu bi sidqil khabar abin da ke nufi da gaskiyar labarin mutabaqatuhu lil waqi ya dace da abin da yake a ƙasa abin da yake reality shine za a ce sadiq wa bi kadhibihi adam mutabaqatihi lahu abinda kuma za a ce ƙarya ne shine wanda bai dace da waƙe ba shi yasa aka ce ita ƙarya alkazib inda gangan ne laifi ne in ba da gangan ba ne kuskure ne za ka gani a cikin hadisai sai wani sahabi ya faɗi kaza sai wani sahabi ya ce kaza ba fulani to a nan ba yana nufin ya ƙirƙiri ƙarya ba ne a hata'a ne kuskure ne yana nufin ya yi kuskure kamar na ga aisha radiyallahu anha ce sai ibn umar an gaya mata wani hadisi na mance akwai wanda ya tuna hadisin sai ta ce kazaba ba haka ba ne ya yi ƙarya to ba tana nufin ƙarya ya ƙirƙira ba a hata'a ne a habara bi khilafil waƙe ya faɗi abin da ba haka ba ne ina ga abu huraira ne innal mayyita la yu'azzabu bi bukai ahlihi alayhi mamaci ane masa azaba gwargwadon kukan da iyalinsa suke masa ta ji an faɗa an ce annabi ya faɗa ina ga ko ibn umar ko abu huraira sai ta ce kazaba ba haka bane abin da ya faru shine yahude ba yahude ne ya mutu yahuda suka ɗauko gawar suna ta kuka za su raka su je su binne sai annabi ya ce su ne masa kuka kuma a ne masa azaba to shi sai ya ɗauka duk wanda aka yi wa kuka na mutuwa shi kenan ya zama za a yi mara azaba mahallin shari abin da ke so fahimta a nan shi ne da ta ce kazaba a nan kazaban ba tana nufin kirkirar wa annabi ƙarya ya ce innal mai talayu a zobe ba kayi ahalihi alaihi ba tana nufin a hata'a ya yi kuskure shi sa ta ba da labarin gafa abin da ya faru ina fata an gane to alkazib shine al-ikhbaru bi khilafil waƙe ba da labari da abin da ba a haka yake ba inda gangan ne shine ƙarya ta mai zunubi in kuma kuskure ne ba da gangan ba ne to ya zama kuskure ne kawai fa jumlatu ali muqim jumlar da aka ce ali muqim in kanat nisbatul mafhumatu minha mutabiqa lima fil kharij fa sidq wa illa fa kazib idan dangantawar da aka yi na cewa ali yana nan a zaune bai yi tafiya ba in ya dace yana zaunan shi kenan ya zama sidik in bai dace ba ya zama kazib wali kulli jimla rukunani mahkumin alai wa mahkumin bi kowace jimla tana da rukuni guda biyu abinda aka yi hukunci a kansa da abinda aka yi hukuncin da shi wai sammal awwal musnadan ilai na farkon akan kira shi musnad ilai kalfa'il wa na'ibihi والمبتدا الذي له خبر ويسمى الثاني مسندا ومسندا إليه shi kuma nabin akan kira shi musnadan kai kalmubtada kalfi'il kai kamar fi'ilin wal mubtada al muktafi bi marfu'ihi da mubtada wanda ya wadatu da mai masa rufa misali da aka ce kama ibrahim ibrahim mahkumin alai kama mahkumin bihi an gane an danganta tsayuwa zuwa ga ibrahim to ibrahim shi aka danganta tsayuwa zuwa gare shi kaga musnad ilaihi kenan ko mahkumun alai tsayuwar ita aka danganta zuwa gare shi kaga mahkumun bihi kenan an gane wannan ko saboda nan gaba zai kawo taqdimul musnad alal musnad alaihi taqdimul musnad ilaihi alal musnad to musnad din musnad ilaihi shine kamar fa'il kamar mubtada musnad ilaihi kuma ko mahkumun bihi shine shi fi'ilin ko kuma eh khabar din an gane to mu ci gaba
الكلام على الخبر الخبر إما أن يكون جملة فعلية أو اسمية فالأولى موضوعة لإفادة الحدوث في زمن مخصوص مع الاختصار وقد تفيد الاستمرار التجدد بالقراء إذا كان الفعل مضارعا كقول طريق أو كلما وردت أكاظ قبيلة بعثوا إلي عريفهم يتوسل والثانية موضوعة لمجرد ثبوت المسند للمسند إليه نحو الشمس مضيئة وقد تفيد الاستمرار بالقرائن إذا لم يكن في خبرها فعل نحو العلم نافع
alkalamu alal khabar magana akan al khabar al khabar imma an yakuna jumla fi'liya aw ismiya khabar ko da ya zama jumla fi'liya ko jumla ismiya a karatunmu na nahawu mun yi bayani mai tsawo akan jumla fi'liya da jumla ismiya ko fal'ula jumla fi'liya mawdu'atun li ifadati al hudusi fi zamanin mahsusin ma'al ikhtisar ita jumla isfi'iliya ana amfani da ita ne domin bayyana faruwar abu a wani keɓaɓɓen lokaci ko dai lokacin da ya wuce ko kuma lokacin da ake ciki wa qattufi da istimrarar tajaddudi wato ita jumla fi'iliya tana nuna abu ya faru ya wuce ko zai faru amma kuma takan yi zo da ma'anar abin yana ci gaba da faruwa yana ta faruwa bilkara'in ina aka samu wasu dalilai suke nuna haka idza kana alfi'lu mudari'an idan fi'ilin fi'ili mudari'i ne misali ka kauli tarif aw kullama waradat ukaza qabilatun ba'asu ilayya arifahum yatawassamu ya ce awa kullama waradat okaza kabilatin yanzu duk lokacin da wata kabila ta je okaza mashahuriyar kasuwa ce ba a su ilayya arifahun sai su aiko min da wakilinsu ya tawassamu yana dudduba alamomi na yana nema na yana abin to kaga ya tawassam fi'ili ne mudari'i asalinsa yana nuna an yi abin ya riga ya wuce a lokacin da ake yake ba da labarin abin yake faruwa to amma amfani da ya yi da awa kullama awa kullama waradat ukaza kabila ya nuna abin yufidul istimrara a tajaddudi kenan abin yana ta maimaituwa yana ta maimaituwa kenan kaga bai takaita istakbartum fa fariqan kazzabtum wa fariqan tak kaga fi'ili mudari'i ne duk sanda wani manzo ya zo muku da abin da bai dace da san ranku ba shikenan wasu ku karyata su wasu ma ku karkashe su kaga kazzabtum fi'ili madi taqtulun fi'ili mudari kaga tunda yace awa kullama ya nuna ashe ɗabi'arsu ce da take maimaituwa duk lokacin da manzan ya zo allama ahadu na baza wa fariƙon minhu ta ga mazi ne amma kuma yi fidu al'istimrar yana nufin abin yana fa ci gaba yana ci gaba da faruwa kamar da ya ce wa ya haluƙu ma la ta'alamu ga wal khaila wal bigala wal hamira tarkabuha wa zina cewa ya haluku mala ta'alamu kaga shi ma yana nufin al-istimrar at-tajaddudi والثانية جملة تبيو جملة اسمية موضوعة لمجرد ثبوت المسند للمسند إليه ita kawai tana nuna danganta abu zuwa ga wanda aka danganta abun zuwa gare shi kama ashamsu mudhi'a wa qad tufidul istimrar kama ce rana mai haske ce kawai abinda take nuna haka koyaushe abin yake eh wa qad tufidul istimrara bil qara'ini idza lam yakun fi khabariha fi'l ita ma kuma tana nuna abu ne da yake dawwamamme idan babu fi'ili ba wani wata kalmar aiki a cikin jimla ismiya din to shi da zaka zance aljumlatul ismiya tufidul subuta wal luzum jimla fi'iliya tana nuna dawwama kamar da yace al-ilmu nafi'un kaga ba wani fi'ili a cikin wannan jimlar mubtade ne da khabar wannan jimla ce da take nuna asubut waddawam wallazum domin babu wani lokaci da za a ce ilimi ba shi da amfani al'ilmu na fi kamar idan ka ɗauwa innaka la'ala holocaust azim hagon yana nuna koyaushe dama shi tintini ɗabi'arsa duk halayensa masu girma ne jimla ce fi'iliya wacce take nuna dawwamar waɗannan kyawawan ɗabi'o'i a gare shi na'am
الغرض من إلقاء الخبر والأصل في الخبر أن يلقى لإفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة كما في قولنا حضر الأمير أو لإفادة أن المتكلم عالم به نحو أنت حضرت أمس ويسمى الحكم فائدة الخبر وقال المتكلم عالما به لازم الفائدة
الغرض من إلقاء الخبر منفر بعد الأبار والأصل في الخبر أن يلقى لإفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة ya ce asalin labari shine a ba da shi domin fa'idantar da wanda ake magana da shi a fa'idantar da shi ga hukuncin da wannan jimlar ta ƙunsa asalin labari ana ba da shi ne ga wanda bai san wannan labarin ba ko a sanar da shi kama aka ce hadaral amir sarki ya zo auli ifadati annal mutakallima aliman bihi ko kuma domin a fa'idantar da cewa shi mai maganar ya fasan abin kamar idan ka ce da mutum an ta hadarta amsi kai ne ka zo ji ai ka kana so ka gaya masa ne cewa ka fasan shi ne jiya ya zo wai sammal hukum fa'idatal habari to shi wannan hukuncin akan kira shi fa'idatul khabar idan kuma kana ba da labari ne don ka sanar da wanda kake gayawa ka san abin to shi kuma ana kiransa lazimul fa'ida na'am
أضرب الخبر حيث كان قصد المخبر بخبره إفادة المخاطب ينبغي أن يقتصر من الكلام على قدر الحاجة حذر من اللغو فإذا كان المخاطب خالي الذهن من الحكم ألقي إليه الخبر مجردا عن التأكيد نحو أخوك قادم وإن كان مترددا فيه طالبا لمعرفته حسن توكيده نحو إن أخاك قادم وإن كان منكرا له وجب توكيده بمؤكد أو مؤكدين أو أكثر حسب درجة الإنكار نحو موسى إن أخاك قادم أو إنه موسى لقادم.
موسى wannan أو والله إنه لقادم فالخبر بالنسبة لخلوه من التوكيد واشتماله عليه ثلاثة أضرب كما رأيت ويسمى الضرب الأول ابتدائيا والثاني طلبيا والثالث إنكاريا ويكون التوكيد بأن وإن ولام الابتداء وأحرف التنبيه akwai ruwa a والقسم wannan adrubul khabar nau'o'in labari haisu kana qasdul mukhbir bi khabarihi ifadatal mukhatib mukhatab ينبغي أن يقتصر من الكلام على قدر الحاجة حذرا من اللغو in ya zamana cewa manufar mai ba da labarin shine ya fa'idantar da wanda yake magana da shi ya sanar da shi wannan abu to ya kamata a takaita magana iya gwargwadon buƙatar shi wanda ake gayawa don mai don kar a shiga kuma yasasshiyar magana kawai kai masa magana gwargwadon abin da kake so ka gaya masa wani zai fahimta فإذا كان المخاطب خالي الذهن من الحكم ألقي إليه الخبر مجردا عن التوكيد idan wanda za a gayawa ba shi da wani wata masaniya da ta gabata akan abin da ake so a gaya masa to sai a gaya masa ba tare da an yi amfani da wani lafazi na ƙarfafa magana ba kamar bai san wane ɗan uwansa ya zo ba sai kawai a ce a huka qadimun dan uwanka ya dawo wa in kana mutaraddidan fihi taliban li ma'rifati in kuma ya zamana me kai kawo ne yana neman ya sani to hasuna taukiduhu anan ana so a karfafa masa yana da kokwantar shin ya zo ko bai zo ba sai a ce inna ahaka qadimun hakika dan uwanka ya zo wa in kana munkiran in kuma ya zama na munkiran lahu yana mai inkari ne shi bai ma yadda da cewa ya zo ɗin ba to hasuna taukiduhu a nan yana da kyau a ƙarfafa na hau inna bi mu'akkadin au mu'akkadin au aksar a amfani da lafazin ƙarfafawa guda ɗaya ko biyu ko fiye da biyu hasba darajatil inkar ya danganta da ƙarfin musun da yake yi na hau kama ce inna a haka kadimun in inkarin nasa bai ƙarfi ba in abin ya daɗa ya ya ƙarfafa sai a ce innahu laqadimun kaga ga inna ga lam in abin ya shaddada inkarin ya kai mujadala ta kai mujadala to sai a ƙada ƙarfafa ce wallahi innahu laqadim wallahi ƙasam inna la qadim wadrib lahum masalan ashabal qaryati idh ja'aha al mursalun idh arsalna ilayhim musnayn fakadzabuhuma faqal fa'azzazna bi salisin faqalu inna ilaykum la mursalun kaga da farko ba wani tauki da amma da suka karyata aka karo wani mutum tare da su suka zama su uku duk suka karyata suka ce in wallahi fa'azazna bi salisin faqalu inna ilaikum la mursalun nan taukidi uku ne inna nunu taukid ilaikum taqdimul ma'mul alal anil amili la ita wannan lam ɗin almuwatta alil kasar sannan kuma abu na hudu ma jimlar da ta zama ismiya ce ba fi'iliya ba saboda inkarin nasu ya kai inkari sai suka yi wannan tauki sai Allah ya kawo jimlar da wannan tauki don mu'akkadat ɗin da yawa a kai فالخبر بالنسبة لخلوه من التوكيد واشتماله عليه ثلاثة أضرب كما رأيت to shi labari dangane da ya ya akwai a ƙarfafa ko ka a ƙarfafa ya rabu gida uku wai sama darbul awwal ibtida'iyyan na farko wanda kake gayawa ko ake magana da shi ba shi da wani inkari a kai shi yanzu ma ya san abin yake so ya san abin to wanda za a yi ba shi labari ba tare da wani taukidi ba sai a ce habar ibtida'i na biyu wanda yake kai kawo wanda za a yi masa taukidi sama-sama to wannan labarin sai a ce alhabar at-talabi na uku wanda yake inkari sosai shine za a wanda za a yi masa amfani da taukidi ɗaya ko biyu ko uku to shi kuma za a ce alhabar al'inkari ko al'usulub al'inkari to da me ake amfani wajen taukidi wa ya kuna taukid bi inna wa in wa lamul ibtida wa ahrufu tambe wal qasam wa nunai taukid wal hurufi za'ida wa takrir wa kad wa amma ashartiya wannan wasu ne daga cikin abubuwan da ake amfani da su wajen taukidi in inna ko kuma in wacce take inna ce amma muhaffafa ko lamul ibtida ko kuma aharufin tambe ala yawma ya'tihim laysa masrufan anhum wal qasam wa nunay tawkid nunay tawkid as-saqila ko kuma al-khafifa wal hurufu za'ida akan yi ma taukidi da ƙarin harafi kamar misali wajen munafukai da Allah ce wa ma hum bi mu'minin wa ma hum bi mu'minin wannan ba din za'ida ce amma akan yi ladabi a lamari na alkur'ani ba a cewa ziyada ƙari sai dai a ce taukid ƙarfafawa domin aka ce wa mahun mu'minun a yi jimla ta ma'ana ta fito su ba mu'minai ba ne to amma zuwa da wannan ba ɗin taukidi ne na kore duk wani maso fane na imani a tare da su wa mahun bi mu'minin sam su ba mu'minai ba ne ko kwata-kwata su ba mu'minai ba ne to kaga shi ma nan taukidi ne kamar misali wasu malaman tafsirin wajen irin su la'uqsimu bi hazal balal la'uqsimu bi yawmil qiyama sukan ce wannan ladin ita ma ba lamun na lamun na ba nafiya bace taukidi ce ma'ana uqsimu kamar kad ce ma'anarta kamar kad ce kad uqsimu tabbas ina rantsewa to kaga ƙarin wannan yana nuna taukidi ne domin za ka gadi inda ake wannan rantsuwar ana magana da kafirai masu ƙaryata alkiyama ko masu ƙaryata manzancin manzo sallallahu alaihi wasallam amma kuma wasu kan ce a'a ladin nafiya ce korewa ce la uqsimu bi hadzal balad ba sai na rantse da wannan garin ba fala uqsu bima tubsirun wa ma la tubsirun ba sai na rantse da abubuwan da kuke gani ba ba sai na rantse da abubuwan da ba kwa gani ba ma'ana bayyanar wannan magana da gaskiyarta da tabbatarta ai ba ta da bukatar har sai an yi rantsuwa a kanta to ma'ana dai akan zo da ƙarin wasu jimloli wasu harafai su ma su zama ƙarfafa ma'ana taukidi na'am wa yawa wata karir da kuma maimaitawa akan maimaita kalma domin ta bada taukidi kamar yadda aka ce alkiya fi jahannama ma'ana aliki aliki fi jahannama kulla kafarin anit mala'ika ɗaya ne ake bashi umarni ya jefa duk wani kafiri a cikin wuta duk wani mai taurin kai to amma sai aka amfani da tasniya ma'ana jefa shi jefa shi sai aka ce alkiya fi jahannama kulla kafarin anid wa qad aka yi amfani da qad wa amma ashartiya da kuma amma ta sharadi kamar yadda Allah ya kawo fa ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbik fahaddis duk wannan karfafawa ne na'am
الكلام على الإنشاء الإنشاء إما طلبي أو غير طلبي فالطلبي ما يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب وغير الطلبي ما ليس كذلك والأول يكون بخمسة أشياء الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء
ci gaba
أولا الأمر أما الأمر فهو طلب الفعل على وجه الاستعلاء وله أربع صيغ أولا فعل الأمر نحو خذ الكتاب بقوة ثانيا والمضارع المقرون باللام نحو لينفق ذو سعة من سعته ثالثا وصف فعل الأمر نحو حي على الفلاح رابعا والمصدر النائب عن فعل الأمر نحو سعيا في الخير وقد تخرج صيغ الأمر عن معناها الأصلي إلى معان أخ- أخرى تفهم من سياق الكلام وقرائن الأحوال أولا كالدعاء نحو أوزعني أن أشكر نعمتك ثانيا وللالتماس كقولك لمن يساويك أعطني الكتاب ثالثا والتمني نحو ألا أيها الليل الطويل ألنجني بصبح وما الإصباح منك بأمثله رابعا والتهديد نحو اعملوا ما شئتم خامسا والتعجيز نحو يا لبكر أنشروا لي كلي- كليبا يا لبكر أين أين الفرار سادسا والتسوية نحو تصبروا أو لا تصبروا